إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 29 ga watan jama'a al-akhira jira 1446 wanda ya daidai da ranar 30 ga watan 12 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana muna karatu a cikin littattafan aƙida littafin da muke karatu a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na ash-sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda wannan shi zai zama majalisi na shida a cikin jerin karatutukan wannan littafi muna cikin muqaddimatul musannaf al-musannif muna muqaddimatul musannif muqaddimar mawallafin littafin wanda ya bude ta da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhidah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا wanda wannan muqaddimar ce malam ibn usaimin yake mana sharhinta a darasinmu na ƙarshe mun ji takaitaccen sharhi da yayi malam yayi wa bismillah bismillahir rahmanir rahim kenan yau za mu tashi gabar da yace alhamdulillahi الذي أرسل رسوله بالهدى شيدتي وقوله كما فدر مالا ديتي الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق دكا يبو يا تبتغى الله wannan da ya aiko da manzansa da shiriya da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu al-dini kullihi domin ya rinjayar da shi akan addini dukkaninsa wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama mai shaida yace qawluhu alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ay Allah ta'ala yuhmadu ala kamalihi azza wa jal da yace alhamdulillah zuwa karshe jama'anansa Allah ta'ala shi Allah ta'ala yuhmadu ala kamalihi azza wa jal ana gode masa ana yabansa ana gode masa akan kamalarsa shi Allah subhanahu wata'ala wato kammalalle ne ta kowace fuska to ana gode masa akan kamalan nan tashi wa ala in'amihi kuma ana gode masa akan ni'imtarwarsa da yi wa bayansa shi Allah kan kansa abun yabo ne abun a yaba masa ne a jinjina masa saboda kamalarsa a kaddara ma a ce bai maka komai ba muƙaddara a ce bai maka komai na ni'ima ba to a matsayin na Allah ya cancanci yabo da godiya ya cancanci a yaba masa kamar yadda zaka ga kai ma zaka zo kana yaban wani mutum saboda wata sifa da yake da ita ta kamala ba tare da ya maka komai ba wataƙila mai kuɗi ne yana taimakawa al'umma da dukiyarsa ko da kai bai taɓa taimaka maka ba sai ka rika yabansa watakila malami ne yana taimakawa addini da iliminsa ko da baka taba fa'idantuwa da iliminsa ba sai kaga kana yaba masa me yasa kake yabansa saboda wata sifa da aka samu tare da shi ta kamala duk da shi ba kammalalle ba ne ta kowace fuska a matsayinsa na ɗan adam yana da tawaya amma sakamakon wata sifa da aka samu a tattare da shi ta kamala sifa mai kyau sai ka ji kana yabansa akan wannan sifar ko da ko bai taɓa yi maka wani amfani ba to in ɗan adam zai cancanci wannan saboda wata sifa guda ɗaya da ya samu ka yaba masa akan wannan to Allah shi ya fi cancanta a yaba masa saboda shi yana da kamala kamili ne ta kowace fuska ina fata an fahimta ko da ko a kaddara ma bai taɓa yi maka ni'imar komai ba balantana kuma ba yadda zai yi ba yadda za a yi a matsayinka na ɗan adam ka ce Allah bai ni'imta ka da wata ni'ima ba ba zai yi ba halitta ka kaɗai da yi ni'ima ce kuma da ya tashi halittar kai ya yi ka ɗan adam shi ma wannan ni'ima ce inda ya ga dama sai yi ka akuya ko yi ka bunsuru ko jaki amma kuma sai yi ka ɗan adam a wannan ma ni'ima ce wannan zaɓinsa ne ba shawara aka yi da kai ba ba cancantar ka ba ne amma ya ga dama yi ka mutum ya yi ka ɗan adam kuma da ya yi ka ɗan adam ɗin inda ya ga dama sai yi ka arne ka yi ta cin alade kana shan giya an ko yi ka ɗan bidi'a amma sai ya ga dama sai yi ka musulmi musulmin ma ahalus sunna sannan kuma a cikin sunnar ma inda ya ga dama sai ya barka talaka fitik kuma ya sa ka cikin azabtuwa iri-iri ahalus sunna nawa ne suna can ana azabtar da su saboda sunna amma kai kana cikin kwanciyar hankali ya baka abin da kake ci kuma kana sunnar ka hankali kwanci wannan ma ni'ima ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kace zaka yi ta lissafi ba zaka iya kididdigewa ba to kaga Allah ya cancanci yabo akan wannan akan kamalarsa wa ala in'amihi da kuma ni'imtarwarsa sai ce fa nahnu nahmadullah azza wajal zaka mu muna yabawa Allah mai girma da ɗaukaka li'annahu kamilu sifati saboda shi mai cikakken sifofi ne mai kamala ne ta fuskar sifofi min kulli wajhin ta kowace fuska Allah yana da kamala wa nahmaduhu aidan kuma muna gode masa har wa yau muna yaba masa muna jinjina masa li'annahu kamilul in'ami wal ihsan saboda shi mai kamala ne ta fuskar ni'imtarwa da kyautatawa ya ni'imta wa bayansa da dangin ni'imomi iri-iri ya kuma kyautata wa bayansa da dangin kyautatawa iri-iri to shi abin a yaba masa ne akan wannan ya ce ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun ce duk abin da yake tare da ku na wata ni'ima kowace iri ce to daga Allah ne wannan ni'imar daga Allah ne Allah ya cancanci yabo da godiya akan wannan thumma idza massakum ad-durru sannan kuma idan wani abu na cutarwa ya sa ya shafe ku fa ilaihi taj'arun to zuwa gare shi kuma kuke daga murya kuna kakaki kuna neman agaji wannan ma ai ni'ima ne tunda har kuna da wanda za ku kai kukanku a wajen shi idan kun shiga hali na cutuwa idan kun shiga hali na matsala har kuna da wanda inda za ku kai ƙara inda za ku za ku daga sauti ku yi ƙara ku daga hannu ku kai kukanku kuma a saurare ku a share muku hawaye shi ma wannan ai ni'ima ne ai babbar ni'ima ko a kasance a ce a ƙasa don wani ya zalunce ka kana inda zaka zabura ka kai ƙara kuma a kwato maka haƙƙinka ai wannan ba karamin ni'ima bace ai babu azabtuwa iya azabtuwa kamar wani ya zalunce ka kuma ka je ka kai ƙara sannan can inda ka kai ƙaran ma a zalunce ka a ci kuɗinka a yi taimaka je ka ka dawo kamar da yawancin alƙalanmu suke a yau sun zama 'yan cin hanci sun zama 'yan siyasa alƙalai yawanci daka in an taɓa ɗan wani to shi daga can sama zai yi magana ba za a isa a hukunta shi ba saboda shi mai ɗaurin gindi ne ya yi zalunci ya yi fitsara ya yi kisan kai ya yi fyaɗe ya yi kaza don ba isa a taɓa shi ba za a je a kai ƙara da ɗan wani babban mutum ne daga sama za a kira a ce wannan fa kar ku taɓa shi to in ba kai hankali ba ma za a juyo da akalan laifin ya dawo kanka kai da ka kai karan kai da aka zalunta duk wannan zai iya faruwa in ma kayi sa'a an sallami karar ko an kori karar ko kuma ai maka je ko gobe ka dawo har ka gaji musamman talaka dan ƙauye yau ya je a ce sai sati mai zuwa gobe ya je ya kashe kuɗin mota zuwa da dawowa a ce kuma sai ya ɗauki lauya ya ɗauki aitai sai ya gaji ya bar wa Allah ya bari ya bari Allah ya abin nan ya bari da Allah to wannan ai ba karamin zalunci bane wannan shi yake sa wani ya fusata ya je ya aikata wani ta'addancin ba amma ai ba karamin ni'ima bane ka je ga kotun da zaka je ka kai ƙara ayi bincike a gano kana da gaskiya a kwaci haƙƙinka a baka wannan ni'ima ba karamar ni'ima bane to mu da muke da wanda zamu kai wa ƙara wanda shine Allah in mun shiga matsala to kaga ai wannan ni'ima ce babba wani in ya shiga irin wannan hali na larura zai je gaban gunki yana ya sanamu ya sanamu wani in ya shiga matsala zai je gaban kabari ne yana ya shehuwa ne a taimaka ka ji halin da ake ciki to kaga wannan shi ya shiga bala'i ka shiga matsala kuma ka je wajen wani shi ma da yake baka san matsalar da yake ciki ba cikin kabarin ka kai mashi kuka kai da kake da Allah da zaka kai masa kukanka ya share maka hawaye wannan ni'ima ce ba kankanwa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce bayan ni'imomin da ya muku haka kuma idan wani abu na cuta ya shafe ku zuwa gare shi kuke kai kara kuke kakaki kuna daga murya kuna neman agaji a suratul nahl aya ta 53 wa akbaru ni'matin an'ama Allah biha 'ala al-khalqi irsalur rusul mala yace to mafi girman ni'ima da Allah ya ni'imta bayi da ita shine aika manzanni aikawa bayansa manzanni da yayi wannan ni'ima ce wadda tana daga cikin mafi girman ni'ima allazi bihi allazi bihi hidayatul khalqi wadda da wannan aikawar ne shiriyar mutane ko shiriyar halittu yake kasancewa wannan bihi din zamirin yana kuma zuwa ga irsal ta hanyar wannan irsalin ne aika musu manzannin da aka yi ne shiriyansu yake kasancewa inda Allah ya ga dama sai ya bar bayi su zamo kara zube su rika rayuwa sudan kamar dabbobi su rika rayuwa kamar awaki ba umarni ba hani wanda kuma ba yadda za a yi rayuwansu ta inganta a haka ba yadda za a yi rayuwansu ta inganta a haka in an bar mu kara zube yadda wasu suke so yan ibahiyya wannan masu cewa a bawa dan adam mutlaqul hurriya a bashi yanci sakakken yanci kar a sa wani addini a tauye shi da addini a ce kaza halal kaza haram kawai dan adam a bashi a bashi mutlaqal hurriya yanci a sake in zina yake so yayi in luwadi yake so in mace in mace take son ta auri mace in namiji namiji yake sha'awa dan uwansa ya aura kawai a bashi yancin sa mutlaq kuma su ba da suka faɗa sun san ƙarya yake sun san ƙarya suke yi tunda in sun ganshi da kayan maye kama shi za su yi to a bashi yancin sai ya sha kayan mayan sa yadda yake so mana a bashi yancin sa mana inda gaske ne a gan shi da drug a ce a'a yancin ka ne ka je ka sha drug ɗinka me yasa ba za a yi wannan ba sai a kama shi in an gan shi da drug me yasa in yayi wani abu na tarzoma ko wani abu za a kama shi ashe akwai abin da ya kamata yi akwai abin da bai kamata yi ba to wannan yancin da suke so a ba wa dan adam yanci ne da zai cutar da shi don bai san me ya fi zama maslaha a rayuwarsa ba Allah shi ya halicce shi shi ya san abin da ya fi gyara shi shi ya san abin da ya fi zane masa maslaha shi yasa Allah ya tsara masa yadda zai rayu ya masa littafi ya aiko masa manzo da wannan littafin da zai shiryar da shi yadda zai rayu in ya bi wannan shiryar to zai rayu rayuwa mai kyau injiniya zai zo ya kera ya kera mashin wannan da ake hawa sai ya ce nan ake sa mai ya yi wurin da ake sa essence ya yi a wurin da ake sa ilde motar bakin mai in mota ce ma hada wurin da ake sa ruwa haka ne wani wurin a sa ilde sai wani wurin a sa ilde fran ko ina akwai inda aka ce abin da za a sa sai sai ka canza sai ka ce ai kai a bawa mota yancin ta cikakke ba dole a yi mata ka'ida a ce sai da a sa ruwa nan a sa sai ka sa ruwa wurin isansi ka sa san wurin ɗulle motar ka ce a bari a yi mata yadda take so za ta rayu ko tashi watakila ko in kayi ki ko motsa ba za ta yi za ka ga kuma ta lalace ko injin ya zo ya buga shikenan sai dai a jefar da ita to haka dan adam injin sai yake bugawa idan ya ce ba zai bi qur'ani ba zai bi sunna ba a bar shi ya rayu yadda yake so to rayuwarsa tarwatsewa za ta yi ta lalace zamansa lafiya ya bi tsarin nan da Allah ya dora shi akai ika za bari kaza kaza halal ne kaza haram ne kamar yadda in ka sayi sabuwar mota dole ka bi ka'idan nan da injiniya ya dora ta akai nan a sa mai nan a sa essence nan a sa ille front nan a sa ille motar nan a sa ille c nan a sa wane ne ka bi ka'idan nan sai ka zauna lafiya saba wa doka matsala ne gwamnati ya yi doka misali a dokar tuki an yi ma tuki doka kai in ka taho ka bi bangaren dama kai ma wannan ya bi bangaren dama in ka taho kuka haɗu a junction to wanda ya taho daga dama shi zai fara wucewa in kun zo kaga flag kaza to kai kaza aka sa ka'idodi na yanda za ku yi tukin kowa ya wuce ba tare da wani ya cutar da wani ba kai ka ce a'a kai dan me za a yi maka ka'ida kawai ka ɗauko mota a guje ka ɗauko hannun ka ɗauko bangaren hagu me zai faru karo za ka yi da wata mota in ka yi karan karan kai kaɗai zai cutar zai cutar da kai ya cutar da wanda kai karo da shi watakila akwai wani a bayan ka shi ma ya zo shi bai ma san me yake faruwa ba shi ma ya shiga Allah ɗaya san me zai faru to haka matsalan saba ma dokar Allah yake haka matsalan saba wa manzon Allah yake kai ne zaka saba amma baka san bala'in da hakan zai janyo cikin al'umma kai kadai fa ka saba amma sabawarka baka san bala'in da zai janyo cikin al'umma kamar yadda in mutum ya taho da mota a guje ya shiga inda ba nan aka ce a shiga ba ya ci karo da wata motar ba shi kadai abin zai shafa ba ta iya ma wasu motocin sun taho a guje su ma su zo su shiga a samu asarar rayuka kuskuren ka guda ɗaya ne da ya janyo wannan matsalar to haka mutum ɗaya in yayi laifi abin zai iya shafar kowa wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to wannan shine amfanin aiko manzanni don su koya wa mutane wato hanyar shi tsora mutane akan shirya wannan ba karaman nima ba ce aiko manzanni domin su shiryar da halitta ta hanyar wannan aiko wanne halitta suke samun shirya in suka bar koyarwa wannan manzannin za su tarwatse ne ولهذا يقول المؤلف شيء يسمى ولا في اللتافي yake cewa alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi dukkan yabuwa tabbata ga Allah wannan da ya aiko da manzansa da shiriya da kuma addinin gaskiya yace wal muradu bir rasuli huna al jins abinda ake nufi da ar rasul anan ana nufin al jins jinsin manzanni gaba daya fa inna jami'ar rusuli ursilu bil huda wa dinil haqq ya ce tabbas dukkanin manzanni an aiko su ne da shari'a da kuma addinin gaskiya duk manzanni walakin na lafi akmalallahu bihi risala muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda Allah ya kammala risalan da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya cikanke risala da shi shine cikamakin manzanni fa innahu qad khatama Allahu bihi al-anbiya shine wanda Allah ya cikanke annabawa da shi ya zama shine na karshe cikamakin su watamma bihil bina da shi Allah ya gama gini na annabta kamar wani bene ne ake gini to da manzan Allah aka kammala wannan ginin kama wasafa muhammadun sallallahu nafsahu bin nisbati lirrusuli kamar da shi annabi muhammad ya sifata kansa in an danganta da sauran manzanni ka rajulin bana qasaran wa atammahu kamar wani mutum ne da ya gina wani bene ya cika shi kuma ya gina shi cikakken bene illa maudi alibnatin in ban da gurin ɗan birgi guda ɗaya kawai gurin ɗan birgi guda ɗaya nan kaɗai ne ya rage fakana nasu ya tuna ila hadal qasr sai mutane ya kasance suna zuwa gurin wannan benan wai ta'ajjabuna minhu suna mamakin can benan illa mawdi'a hadhihi al-libna al-labina sai in ban da madorar hadhihi al-labina wannan ɗan birgin guda ɗaya da ya saura ina ma an ɗora ɗan birgi daidai wurin can shi kaɗai ne ya rage ina ma kowa ya zo ya kalla ko ina ya yi daidai amma dai ina dai nan wurin dai ɗan birgin nan guda ɗayan nan da ya rage an ɗora shi sai manzo Allah ya ce fa'ana fa'ana libnatu to ni ne wannan ɗan birgin da ya saura an gane ko ni ne wannan ɗan birgin zaka shi ne ya zama cikamakin wannan ginin wa ana fatamun nabiyyin to ni ne cikamakin annabawa hadisin yana bukhari da muslim ya ce wa ana khatamun nabiyina alaihi salatu wassalam wa qawluhu kuma fadar malam da yace bil huda huwa allazi arsala rasulahu bil huda yace al ba'u huna lil musahaba ba'un din nan ta musahaba ce ma'ana Allah ya aiko ni ina mai tahowa tare da shari'a ana ce mata ba'ul musahaba na taho tare tare da shirya walhuda abinda ake cewa shirya kuma huwa ilmun nafi shine ilimi mai amfani al'ilmun nafi shine alhuda ilimi mai amfani shine shirya yace wa yahtamilu an takuna alba'u litta'diya kuma zai iya ba'un din nan ta zama ba'u ta'diya ce ta zama ba'u ta'diya ba'ul musahaba shine na taho tare da shirya ba'u ta'diya shine domin fi'ilin ya iya bayuwa zuwa ga maf'ul bihi sani shine innal mursala bihi huwa al-huda wa dinul haqq abinda aka aka aiko ni da shi shine shari'a da addinin gaskiya mun san fi'ili akwai lazim wanda baya iya ta'addi zuwa ga maf'ul bihi kamar a ce ja alwaladu yaro ya zo kaga jumlan ta cika bai buƙatar bai buƙatar maf'ul bihi ko amma in ka ce darabal mudarrisu bai cika ba akwai buƙatar maf'ul bihi yana ta'addi darabal mudarrisu tilmiza kaga nan akwai maf'ul bihi ya yi ta'addi zuwa ga maf'ul bihi guda ɗaya saboda jumlan ba ta cika in ka ce darabal mudarrisu malamin ya daki kaga jumlan ba ta cika ba faraz ɗin ba ta zama complex ba ba ta zama cikakkiyar faraz ba malamin ya bugi ya bugi me altilmiza sai ka kawo maf'ul bihi kenan fi'ilin sai ya tsallake fa'ili ya buƙaci maf'ul bihi shine ake cewa fi'ili muta'addi to akwai muta'addi li maf'ulin wahid akwai muta'addi li maf'ulaini har zuwa uku ma to shi wannan fi'ilin muta'addi ne zuwa ga maf'ul bihi guda daya to wannan ba'un din za ta bashi damar ta'addi zuwa ga maf'ul bihi na biyu arsala rasulahu bil huda kada wannan bil huda ne za ta bashi damar ya isa zuwa ga al huda din ya aiko manzansa da shari'a sai zama al huda din abin nan kamar ya zama maf'ul bihi ne na biyu kenan innal mursala bihi huwa huda wa dinul haqq abinda aka aiko shi da shi ko abinda aka aiko shine shari'a da kuma addinin gaskiya to wannan ka'idodi ne na nahawul larabci sai wanda yake da dan ido ciki yake ganewa wasu duka mun bar su a tasha nan ba su gane me ake cewa ba to mu wuce sai mu shiga inda kuke ganewa malamin ne ya tabo gurin shi yasa za a yi bayani da mutane su gane ba ni na shigo da bayanin ba ko dan a gane ne kawai ya ce wa dinul haqqi da kuma addinin gaskiya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shi ya aiko manzansa da shari'a da kuma addinin gaskiya ya ce addinul haqq huwa al-amru salih addinin gaskiya shine aikin kirki al-amalu salih shine addinin gaskiya li'anna ad-dina domin addini huwa al'amal shi ne aiki addin shi ne al'amalu aikin da za ka yi ka aikata wanda za a iya baka sakamako a kansa addini shi ne aiki na ɗai kenan awul jaza ko kuma sakamakon aiki shi ma ana itilaƙin kalmar addinu a kansa ko aikin wanda shi ne addinin mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka wani addini muke yi ko kuma sakamakon aikin da za a bamu in mun yi shi ma ana ce masa addin wal jaza'u ala al-amali da kuma sakayya akan aiki shi ma ana ce masa addin yace fa min itlaqihi ala al-amali inda aka yi itlaqin sa akan aiki ko kuma daga gurere na inda aka yi itlaqin kalmar addin akan aiki qauluhu ta'ala akwai fadin Allah ta'ala inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci kalmar addini ana ana nufin aiki ko ana nufin sakamakon aiki ana nufin aiki lalle addini a wajen Allah shine musulunci kaga musulunci menene aiki ne kenan addini anan ana nufin aiki to aiki a wajen Allah karbabban aiki a wajen Allah shine wanda aka yi shi akan tsarin musulunci suratu ali imran aya ta 19 wa min itlaqihi ala al-jazaa kuma daga inda aka yi itilakin kalmar addin aka sake ta amma dai ana nufin sakayya sakamakon aikin qauluhu ta'ala akwai faɗin Allah ta'ala wa ma adraka ma yawmuddin ko me ya sanar da kai abinda ake cewa ranan sakamako wace rana ake nufi ranar alkiyama kaga ranar alkiyama ba ranar aiki bace ba ranar karban sakamakon aiki ce kenan addini anan ana nufin jaza'ul amal ranar da Allah yake sakan kawo bayi da ayyukansu wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai ranar sakamako suratul infitar aya ta 17 to mala yace wal haqqu diddul batil da yace wa dinul haqqi da kuma addinin gaskiya al haqqu din nan shine diddul batil kishiyar bata duk abin da ake cewa alhaqqu shine kishiyar bata abin da duk ya zama bata to shi ake cewa batil abin da ya zama addinin ƙarya ne addini ne na bata ya zama batil duk abin da yake akwai bata a cikinsa akwai ƙarya a cikinsa to batil ne amma abin da yake akwai gaskiya a ciki akwai shiriya a ciki akwai amfani a ciki shi ake cewa shi ake cewa alhaqu da hausa sai mu ce masa gaskiya yace wa huwa ai alhaq kuma shi yace ina nufin ita gaskiyar ina nufin shi alhaqu din nan karka yi tsammanin batil yake nufi dan da yace in yace wa huwa yi shiru zaka yi tsammanin wa huwa damirin yana kuma zuwa ga albatil bisa ka'idar larabci a damir ya udu ila aqrabil mazkur yana kuma zuwa ga mafi kusan abin da aka ambata sai in akwai wata karina da za ta nuna ba shi ake nufi ba to nan akwai karina shi yasa yace wa huwa sai yace ai alhaq yace kuma shi din nan ina nufin gaskiya almutadamminu li jalbi almasalih to shine gaskiyar da yake kunshe da janyo maslahohi da wadaf'il mafasidi da kuma tunkuɗe mafsadodi maslaha shine abin da zai gyara al'umma abin da zai zama maslaha gare su na rayuwa abin da zai gyara su a rayuwa ya gyara su ta bangaren addini a duniyansu da lahira abin da zai zai musu maslaha a duniya da lahira wannan shi ake cewa maslaha jam'in sama salih to duk abin da za a kira shi haq akwai bukatar ya zama yana kunshe da wannan yana kunshe da jalbil masalih janyo dangin amfanin duniya da lahira wa dar'il mafasid da kuma tunkuɗi dangin mafsadodi mafsada ta duniya da ta lahira fil ahkami wal akhbar a cikin hukunce hukunce da kuma labarai in hukunci ne ya zama karkashin hukuncin akwai janyo amfani da tunkuɗe banna haka in labari ne ya zama labarin zai janyo mana amfani ya tunkuɗe abubuwa na ɓanna zai janyo mana maslahohi ne ya tunkuɗe abubuwa na ɓanna to wanda shi ake cewa alhaku alhaku in a hukunci ne ma'anansa al'adl in kuma a labari ne ma'anansa as-sidqu an gane alhaku fil ahkami ma'anansa al'adl kalmar alhaku a cikin hukunce-hukunce to sunansa adalci a yi hukunci na adalci a ajiye komai inda ya dace da shi to shi ne ma'anan alhaku a nan in a cikin hukunci ne to sunansa mai adalci amma in a cikin labari ne to alhaku fil akbar ma'anansa asidu labarin ya zanto na gaskiya to sai a kira shi alhaku ina fata an gane sannan ya ce قوله فأرسل يظهره على الدين كله فدن الله تعالى كو مالا دي كاو آير أتكم مقدمة يتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دومي يرين جايد شيء أكن الدين دكا ننسى يتي اللام للتعليل وانا اللام عند أكتي لي ليظهره لام عند أنت تعليلي ma'ana za a nuna illar aiko shi dalilin aiko shi sababin aiko shi shi ne ma'anan illa dalili sababin da ya sa aka aiko shi yan karo likita aka ce ai aka ce wannan maganin yana da illa ma'ana yana da wani sababi da yake cutarwa ko ko illa ko kaza illa shi ne abin da yake zama sababin wani abu ko mai kyau ko mara kyau mun fahimta? kenan da ya ce lamun ɗin ta ta'alili ce ma'ana so ake a nuna meye sababin aiko manzan meye amfanin aiko shi meye sababi sai aka ce an yi haka ne domin liyuzhirahu domin ya rinjayar da shi aladdini kullihi akan addini dukkaninsa shi ne ma'anan allamu littalil wa ma'ana liyuzhirahu ma'anan liyuzhirahu kuwa ai ya alihi domin ya ɗaukaka shi ya rinjaye da shi rinjaye shine ka ɗaukaka akan abu ka fi ƙarfinsa li'anna zuhura bi ma'anar ulu domin az-zuhur a nan ya zo ne da ma'anan al'ulu ɗaukaka don haka ko da akwai wani addini ana yi ya zama shi ƙasa yake na musulunci shine sama musulunci shine sama li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu allazina kafaru as-sufla domin kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya duk inda ka ji dai musulunci kake ji musulunci musulunci musulunci shi kafirci yana can ƙasa can ake jin ɗuriyarsa can ƙasa dawon ba ta aka yi sai an hana shi gaba ɗaya kakab don ba a iyawa amma dai abin da ake so musuluncin ya fi ƙarfin kafirci an fahimta ya zama shi kafircin ana yin sa ne a cikin ƙasƙanci ba cikin izza da ji da isa ba to wannan ake bukata da aka ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ka yaƙe su har sai ya rage ba sauran wata fitina ma'ana har sai ya rage musulmi zai yi addinin sa cikin yanci ba wanda zai fitine shi saboda musuluncin shi yake da faɗa a ji a duniya to jihadi wajibi ne har a kai wannan matakin to shi wannan shine illar domin a ɗaukaka addinin musulunci akan dukkanin addinai wa minhu daga nan ne aka samo kalmar abin nan zaharu dabbati zaharu dabbati a alaha ya aka ce bayan dabba me ake nufi can sama ko a alaha samanta maɗaukakin maɗaukakin guri da yake a jikinta shine shine abin nan litastawu ala zuhurihi domin ku daidaita akan bayan akan bayayyakin dabbobin zuhur jam'i ne na zahar zahar shine wurin da yake madaukaki a jikin abu a saman abu wa minhu daga nan aka samo zaharul ardi wato shine saman kasa ai sathuha shine burbushin ta kasa din ya zama doran kasa saman ta shine zaharuha kaba qala ta'ala kana Allah ta'ala yace wala yu'akhizu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba inda Allah yana kama mutane da abin da suka aikata to da bai bar wani dabba mai takawa a ban ƙasa ba suratul fatir aya ta 45 to kaga ala zahriha shine doranta a doran ƙasa kenan li yuzhirahu shine domin ya rinjayar da musuluncin ya ɗaukaka shi akan sauran addini wal ha'u fi yuzhirahu wannan damiri din da ya zo a cikin lafazin yuzhirahu li yuzhirahu akwai hakuri ƙarshe sai malam yayi tambaya yace hal huwa aidun alar rasuli aw alad dini shin hakurin zai koma zuwa ga rasul ko kuma zai koma zuwa ga addini dan a can baya an ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi to liyuzhirahu domin ya rinjayar da shi shiwa shi manzan ko shi addinin yace cikin wanne zai koma don ya rinjayar da addinin akan dukkan addinai ko ya rinjayar da manzan akan dukkanin kafirai masu adawa da shi sai ce in kana a'idan ala dinil haq idan damirin yana komawa ne zuwa ga addinin gaskiya fa kullu man qatala lidinil haqqi to duk wanda ya yaƙi har yau har gobe don ya tabbatar da addinin gaskiya sai ya kunu huwal ali to zai kasance shi ne maɗaukaki duk wanda ya yaƙi don addinin gaskiya ya tabbata to zai kasance shi ne maɗaukaki ko ɗaukakar ta samu tun yana raye ko ko da bayan baya raye ne wannan gaskiyan tashi sai ta tabbata li'anna Allah ya ƙulu domin Allah ta'ala yana cewa yuzhirahu domin ya rinjayar da shi ya ɗaukaka shi yuzhiru hadha din Allah yana ɗaukaka wannan addinin aladdini kullihi ko kuma domin Allah ya ɗaukaka wannan addini aladdini kullihi akan dukkanin addini wa ala ma la dina lahu to haka akan abin da ma abin da baya da addini akan abin da baya da addini fa yuzhiruhu alaihim min babi aula Allah ya ɗaukaka wannan addinin akan su shi yafi zama aula in ma akwai wani addini aka ce Allah in wato Allah ya aiko manzo da shirya da addinin gaskiya domin rinjayar da wannan addini akan dukkanin addinai to man babu aula ya rinjayar da shi akan wanda ba su da addini irin wannan fayan din wanda su ba su da fayan wannan wanda su ba su da addini mulhidai wanda su ba su da addini su kawai wai su kawai su ba su bin wani addini kuma ƙarya suke suna bin suna bin son zuciyarsu bayan da za a yi mutum ya zama baya da wani da ya ta'allaku da shi in ba ka bin addini kaza to kana bin kaza in ma ba ka bin komai to son zuciyarka kake bautawa to ba wanda ya fi bacewa kamar wanda yake bin son zuciyarsa ya zama abin bautarsa shine son zuciyarsa shi ne malam ya ce ashe ya rinjayar da shi akan wanda ma ba abin da wanda ba su da addini wanda ai shi yafi zama aula li'anna man la dina domin wanda ba ya da addini akhbasu mimman yudinu bi batil shi yafi muni fiye da wanda yake yin addinin ƙarya addini na bata ma'ana gara mai yin addini amma addinin na bata ne ya fi dama dama dukkan warja ce fa amma shi ya fi dama dama akan wanda shi baya da addini wanda ya ce shi baya da addini shi yasa gara kirista gara yahudawa da wa'annan mulhidai din shiyu'iyyun da kuke ji ana kira wannan yan gurguzu irin in kai gabascin duniya na irin su china nan su rasha nan su su su su koriyoyin nan da ba su da addini gara wa'annan ma da suke cewa su kirista ne da masu cewa su yahudawa ne sun fi su dama dama ko ba komai suna yadda da wani abu wai shi sunansa addini amma su waɗancan ba su ma yadda da wani abu addini ba to sun fi sharri fiye da waɗannan shi yasa mala yake cewa wanda ba ya da addini akhbasu mimman yudinu bi batil ya fi muni fiye da wanda yake yin addini amma na bata an gane fa idan mala ce kenan kullul adyan allati yaz'umu ahluha annahum ala haqqin dukkanin addinai waɗanda ma'abuta addinan suke riya cewa akan gaskiya suke wanda yake bin kiristanci cewa ke akan gaskiya yake mai bin yahudanci cewa ke akan gaskiya yake mai bin budanci cewa yake akan gaskiya yake mai bin addinin hindu cewa yake akan gaskiya yake to dukkan wani ma'abuci addini kullul adiyan dukkanin addinai allati yaz'umu ahluha wanda ma'abuta addinan suke riya cewa annahu ala haqqin su akan gaskiya suke sai yakunu dinul islami alaiha zahira to addinin musulunci zai zama mari jayi madaukaki akan su wa man siwahum min babi aula to wanda ba su ba su suka fi tantanta musulunci ya daukaka akan su wannan idan damirin zai koma zuwa ga me zuwa ga addinin haqq zai koma zuwa ga addinin gaskiya wa in kana aidan ilar rasuli amma idan damirin zai koma zuwa ga manzon nan sallallahu alaihi wasallam da aka ce arsala rasulahu zai koma zuwa ga ar-rasul fa inna ma yuzhiru Allah rasulahu to sai zama abin da yake nufi Allah zai ɗaukaka manzansa li'anna ma'ahu dinal haqqi saboda akwai addinin gaskiya tare da shi zai ɗaukaka manzansa saboda yana tare da addinin gaskiya wa ala kila taqdiraini kowane takdiri ka ɗauka fa inna man tamassaka bi hadha ad-din al-haq tabbas duk wanda ya riko da wannan addini na gaskiya fa huwa zahirul ali to shine madaukaki wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai shine marijayi kuma shine madaukaki wanda Allah zai rinjayar da shi ya kuma ɗaukaka shi duk wanda ya riko da wannan addini na musulunci kuma ya riko da addinin gaskiya addini wanda aka gina shi akan sunnar manzon Allah to shine marin jayi shine madaukaki wa man ibtaghal izzata fi ghairihi duk kuma wanda yake neman izza da daukaka daga wani abu ba addinin musulunci ba faqad ibtagha zulla to ya nema wa kansa kaskanci ne ya nema wa kansa kaskanci Umar ibn al-Khattab yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam وإن ابتغينا الإذة بغير الإسلام أظلنا الله ce mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu da musulunci da cikin kaskanci muke ba a ma san da mu ba larabawa a da ba su da wata hadara ko karatu da rubutu galibin su su iya ba balantana a yi magana wani ci gaba na fasaha kaza abin da suka sa gaba kawai shine alghazu wan nahab wasal shine kawai a yi yaƙi karamar kabila babbar kabila ta murkushe karama ta riba ce a tare mutum a kwace dukiya a kai hari can a rinjaye su a kwashe 'ya'yansu da matansu wannan shi da abin da aka sani fadace-fadace ba su san wani abu wani abu wata hazara ta rayuwa ba inda ci gaban yake nan ne farisa suke da daula da rum su ma suna da daula da haka suna cikin kaskanci a lokacin sai ce fa'azana Allah bil islam sai Allah ya ɗaukaka mu da musulunci kafin a ce mai 'yan shekaru kaɗan sai ga kawai musulunci ake ji an karya daular farisa an karya daular rom ya zama musulunci shi ke faɗa aji a duniya yace to a duk lokacin da muka dawo muna neman izza daga wani abu ba musulunci ba to Allah zai kaskanta mu musulmi yau da suka shiga halin kaskanci wannan matsalan ce ta jefa su cikin wannan halin neman izza daga wajen wani abu ba musulunci ba akwai musulmin da yau yake ɓoye kansa bai san a san shi musulmi ne kar a ce masa bai bai wayi ba akwai mutumin da yau yake ɓoye sunnarsa bai san a gane sai ahlus sunna ne ɓoyewa yake saboda kar a ce masa kaza kar a ce masa dan izala ko kar a ce masa kaza ɓoyewa yake bai so ko musulmin da yake ɓoye musuluncinsa baya son a sani a san shi musulmi ne musulmi a yau sun koma suna neman izza daga wani abu wanda ba, ba, ba musulunci ba in ƙasa ce sai ta samu wasu turawa ta makale da su su take nema ta ɗaukaka su ta kare ta kare su ta ba su kariya maimakon a dawo a ɗora mutane akan musulunci akan koyarwar musulunci akan koyarwar sunna ta manzon Allah a koyi a wayar da su su gane meye musulunci musulunci baya son rago musulunci baya son zaman kashe wando musulunci baya son badala baya son banna baya son zaman banza matasa duk a fito wasu su ta noma wasu su ta kiwo wasu su ta kaza wasu su wasu kai karatu a sama musu aiki a yi masana'antu a yi kaza a yi kaza yadda musulunci ya koyar a dawo kuma ana karantar da mutane musulunci suna mu'amala a musulunci suna addini a musulunci ɗabi'unsu da halayensu musulunci ƙur'ani a ga cikin 'yan ƙananan shekaru yadda ƙasa za ta ɗaukaka a rika haɗa mutane ana abubuwa na shajji a matasa in ma so ake a haɗa jihohi a haɗa su akan wani abu na addini a haɗa su su yi musabakan karatun ƙur'ani ko kaza ko kaza ko a haɗo a yi wa'azi ko a haɗo a yi daura wasu abubuwa da za su kawo ci gaba a musulunci waye kai da waye kan 'yan ƙasa na jaha-jaha ka ga yadda ƙasa za ta ci gaba cikin ƙanƙanin lokaci amma sai aka dawo ana neman izza da ɗaukaka ga wasu wadda suke su kansu ƙasƙantattu ne to wannan sai a yi ta ci baya kafiri ba zai kare musulmi ba kafiri ba zai taimaki musulmi ba Allah ya gaya mana haka yanteransa kawai yake dubawa in yana da yantere a ciki zai zo ya kama don yanteransa ba don ku ba ba don musuluncin ku ba in ba da yan tere zai zai zai abanga in ba da wani fa'ida a ciki ba zai yadda ya karba ba to musulmi kamata ya su dawo su nemi duk wani izza da ɗaukaka daga wannan musuluncin da muka rena har ma wasu suke ganin shi ya kawo koma baya har ma wasu suke ganin shi ya dakushe musulmi duk wanda ya faɗi haka bai san me musulunci ba wallahi duk wanda ya karanci musulunci ya san musulunci ya san cewa duk wani ci gaba da ake da shi a duniya a yau na zamani musulunci ne kawo shi ta bangaren likitanci ne ta bangaren kere-kere ne ta bangaren kaza ko meye duk wani ci gaba a yau da kake gani su makiyan musuluncin suna da shi a yau na musulunci ne suka kwasa lokacin da suka karya dauloli na musulunci suka kwashi rubuce-rubucen su kaza suka je suke wannan kere-kere in kaga mutum da ta musulunci babu ci gaba ba kaza bai san me musulunci ba to in an dawo ga musuluncin zaka ga daukaka cikin kankanin lokaci to shine nan malam yake tsokaci akan wannan yake cewa li'annahu la zuhura wala izzata wala karamata illa bid-din al-haq domin ba wani rinjayi ba wata izza ba wata karama da mutane za su samu sai in suna rike da addinin gaskiya in kaga wasu suna rike da wata ɗaukaka daga nesa ne kake hango ɗaukakar amma in ka shiga ciki zaga ba wata ɗaukaka bace ba in ma ɗaukaka ce to istidraji ne na wani ɗan lokaci ne zaka neme ta ka rasa ka walwalniya ce kawai wali haza ana ad'ukum ya ma'ashar al-ikhwa malam usaimin yace shi yasa ni nake kiran ku ya ku taron yan uwa yana magana da ɗalibansa ina kiran ku ila tamassuki bi dinillah ku dawo ku yi riko da addinin Allah kana son ci gaba kana son ɗaukaka fannin kasuwanci fannin ilimin boko fannin wata ma'aikata da kake kanta ka dawo ka yi riko da musulunci riko na gaskiya da gwargwadon rikonka da musulunci da gwargwadon zaka ga haske da cigaba a cikin al'amuranka da gwargwadon rikonka da addini kuma addinin gaskiya ba na bid'a ba addinin sunna na gaskiya da gwargwadon zaka ta samun cigaba a cikin al'amuranka in kaga wata jarrabawa ya hakuri na ɗan lokaci ne imanin ne ake gwadawa ana ɗorawa akan sikeli a ga da gaske kake ko ƙarya kake to idan imanin dama na ƙarya ne sai ka gudu amma in imanin da gaske ne ka daure to bayan lokaci kaɗan za ka ga sauyi kowane fanni ka rike in dai wani abu ne da shari'a ta yadda da shi to in kana son ka samu haske da ci gaba to kai riko da musulunci sai fa idan abin da kai riko dama musulunci bai yadda da shi ba to wannan musulunci ba zai sama maka wani abu na ci gaba ba dan cewa yake ka bari hana ka ma yake balantana ka ce za ka samu ci gaba a ciki kana rike da gidan kale kale kana son ka ci gaba musulunci bai yadda ba kana rike da gidan karuwai kartagi ne kai na yan caca ba za ka ga ci gaba ba dan musulunci cewa yake ka daina dilan kwaya ne kai ka ɗauko kwaya kana safara kana sayar da kwaya za ka kake neman ɗaukaka ba a musulunci ba don a musulunci cewa ke ka daina ina fatan fahimta amma in dai abin da kake yi abin ne da musulunci yadda da shi to irko da musuluncin za ka ga cigaba ka ga ɗaukaka shi yasa kita ina kuran ina kiran ku ya ku taron yan uwa ku dawo zuwa ga riko da addinin Allah zahiran wa batinan a zahiri da batini cis har zuciyarka da zahirinka da batininka ku dawo ku yi riko da musulunci fil ibadati was suluki wal akhlaq a cikin ibada kai ruku da musulunci karka bauta wa Allah bisa bid'a bauta masa bisa sunna wasuluki haka a cikin ɗabi'u da halaye as-suluk shine siratul insan wa mazhabuhu wa ittijahuhu suluki shine siran mutum da mazhabinsa da ittijahinsa duk wani ittijahi da ka sa gaba ya zama musulunci ne ana cewa ilmu suluk ma'ana ilmul akhlaq kenan wasuluk duk wani suluki ne to shiga suluki karka shiga suluki irin na sufaye akwai suluki irin na sufaye wanda za ka kutsa a ce wata hanya ce da za ka kutsa don ka tarbiyyantar da zuciya ka tsabtace ta ka gyara ta amma a ɗora ka akan wuridai na bidi'o'i da wata halwa ta bidi'a da wani kaza to wannan ba sulukin kirki bane suluki dai irin na manzan Allah irin na sahabbai wal akhlaq da ɗabi'u da halaye mai riko da musulunci a cikin wannan abubuwa zahiri da baɗini wa fi da'awati ilai haka a cikin kira zuwa ga Allah mu za mu yi riko da musulunci a wajen da'awa kar ka zama kana da'awar ne kawai don ka arzita kanka ko kana da'awar ne don ka shahara don a san ka kamar da za ka ga du'at a cikin 'yan kwanakin nan duka an tsunduma cikin harkar siyasa kowa tsoma baki yake cikin harkar siyasa wasu 'yan abubuwa da suke faruwa tsakanin shugabannin ƙasarmu da na najeriya wannan tsama ce tsakanin shugabanni abu ne sananne sannan kuma abu ne da yake ya shafe su su suke da damar su warware wannan yana ganin ga abin da kake min na zagon ƙasa kai ka ce ba haka ba ka zo ka kare kanka wannan tsakanin su ne mu abin da za mu yi mu taya su addu'a Allah subhanahu wataala ya daidaita su wannan shine aikin mu to sai aka samu yan waccan ƙasar sun zazzaburo suna zagin shi wannan shugaban suna ƙaryata shi ba aikin ku bane ba aikin ku bane ku tsaya iya malantar ku ku karantar da mutane addini ba aikin ku bane ba wannan su ma kuma yan wannan kasar tamu su ma kuma suka ce a'a mu ai ba za mu yadda ba su ma suka mai da martani sai aka dawo kuma ana ta yi tsakanin su malama wannan wannan mai da wancan wannan mai da wancan to mai kawo an shiga abin da ba ba na ba hurumin mu bane shi Allah ya raba mu ko matsaya ba kowa wani wasu 'yan siyasa ne wasu malaman addini ne wasu manoma ne wasu likitoci ne wasu jami'an tsaro ne kowa ya tsaya ya ba da gudunmuwarsa inda Allah ya ajiye shi yadda ya kamata fagen wani to karka shiga tunda ba ka da masaniya a kansa duk wanda ya shiga fannin da ba nashi ba zai zo da abin mamaki soki burutu zai ce harkar malanta akwai abubuwan da muke bayyana muke bayyana muku a matsayin mu na almajirai wasu abubuwa ba ma bayyanawa boyewa muke yi saboda watakila ilimin ku bai kai can ba a bayyana muku wannan ko akwai rashin maslahar bayyana wannan abun a yanzu watakila sai nan gaba kun gane akwai abubuwa da muke ɓoyewa a malanci a malataka a malamanci to su ma a siyasance akwai abubuwa da ake ɓoyewa ba dole a bayyana talaka su san me yake faruwa akwai abubuwa da ake ɓoyewa za ka ga shugabanni sun yi wani abu kaga bai kamata ba amma su suna da dalilin da yasa suka yi wannan an gane wannan darasin da ya wuce mun magana akan siyasar kasar Saudiya da wasu suke zagin su kaza kaza kaza kaza wasu abubuwa da kuke ganin suna yi suna yin sa ne a matsayin irtikabu a khaffi dararaini tun da yanzu an shiga an hu- an- an- an hurewa matasan su kunnuwa da matan da matasan an tauye muku haƙƙi an yi muku kaza an daddanne ku an yi kaza yanzu suna neman da su yi bore kun fahimta yanzu me za a yi don a samu a hana su wannan shine a ɗan ba da dama su yi wasu abubuwan da dararkin wannan ya fi sauƙi fiye da fiye da wancan bore da za su yi ba a san me zai biyo ba ba to sai a ba da dama to kuma ta kuje ku yi tuƙi saboda mai saboda irtikabu a kafi dararai ku kuma maza ku kuma ku je ku je ku yi kaza a makka da madina dai ba za a yi wannan abu ba an hana amma a wajen makka da madina kamar nijar ne riyad su su wane ne inda ba hurumi ba sai daga san kana nijar ne ba hurumi ba cikin hurumin makka bane wannan sai aka ba da dama samari su yi wasu 'yan tsalle-tsallen su da 'yan raye-rayen su don dai a samu a tsira daga wancan sharrin in ba haka ba matsaloli za su biyo baya da yawa kun fahimci wannan To wannan shi yasa suke sassauta musu akan wasu abubuwa wanda su suna fahimtar wannan a matsayin tauye haƙƙi ne kaza ne kaza kaza ne wannan wani abu ne suke na gyaran siyasar su amma mu dawo mu kalli alkhairin da suke shukawa da sharrin nan mun yarda sharri ne amma tsakaninsu da alkhairin wanne yafi wanne yafi yawa to kaga sai a dawo kowa shi abubuwa ake ɗaukowa mutanen saudiya sun an- sun yarda an yi rawa an yi kai- gayyato makaɗi yayi kaza ayi kaza wannan zaka ana ta suka makiya to haka shugabannin mu za su yi wani abin da in mun kalla a zahiri kwanaki ba wani malami ya taso yana zage-zage ko an ɗora wata minista wadda ba musulma ba ya ya tashi ya maganganu aka tada kura har ma ake cewa an kore shi daga aiki ne ko ko mene an kore shi abin da ya ba daidai bane abin da ya ba daidai bane wannan ba za ka hau kan membari kana kalubalanta shugabanni akan wani abu da suke ka san dalilin da yasa suke wannan lauwa wannan abin da muke faɗa ne irtikabu akhaffi da rayin aka kalla an kalli wasu abubuwa ne aka ba da wannan ta yadda inda ba su yi haka ba ta'iwa a samu wata mafsadar da tafi wannan da kai ka hango to kai wannan ka hango baka san me ya janyo ba misali ne nake bada kawai ban san me ya faru ba kawai ina bada misali ne to irin wannan zuwa za ka yi ka gan su ka zauna da su ka gana da su ko ka kira wakilanku da suke can malamai ka gaya musu matsalolinku da abin da kuke ganin an yi bai kamata ba su ba shi gabanni shawara amma kawo membari kana wannan kaza kaza kaza kaza wannan zai shafe ka ya shafi ma da'awarka ya shafi al'umman da kuke tare da su to irin wani abubuwa duka ba abin da ya kamata kai malami ka rika tsoma bakinka a cikin su bane ba ina fatan muna gane abubuwa da irin wannan to da'awa dole sai ka karance ta ba haka kawai kake hawa kai ta ana yin ta ne bisa tsarin musulunci strategy ne da'awa wani abu ne na abin nan kamar mai kama tsuntsu ne kamar mai kama fara ne akwai hanyoyi da dubarbaru da ake bi don a waye kan mutane su gane addini su gane kyan addini ba haka bane kawai ake zuwa a yi abin gan tsaraurau kawai kai di yadda kai wani ya ce shi zai faɗi gaskiyar duk in ma mutuwa za a yi du'a mutu sama da ƙasa su haɗe ba yi da komai a sama da ƙasan shi yasa ya za a ce sama da ƙasan su haɗe shi zai faɗi gaskiya in ta kama kaza kaza kaza kaza wannan ba ba da'iya bane wannan bai san me da'awa ba ko ina shi sai ya tsoma baki ka ji ya tsoma baki a harkar su- siyasa ka ji ya tsoma baki a harkar likitanci ka ji ya tsoma baki a harkar tsaro ka ji ya tsoma baki a harkar ba ma wannan ba mai da'awa bane zuwa ga addini mai da'awa ne zuwa ga kansa so yake a san shi duk komai ya faru in tari aka yi sai ya tsoma baki akai da inda yake fannansa ne da inda ba fannansa bane ba sai ka ji bakinsa wannan ba da'awa yake yi ba zuwa ga addinin musulunci da'awa yake yi zuwa ga mai zuwa ga kansa so yake shahara so yake a san shi a ce ba yi da tsoro har gwamnati ma caccaka yake yi kaga kato kaji malami so kuma jahilai irin wannan suke so to kaji malami wanda bai da tsoro su kuma san jahili bane ya ma fi su jahili dibgege ne jahili ne su din ma sun fi shi amma suka kaji malami da bai da tsoro amma waɗancan malamai matsorata ba sa faɗar laifin gwamnati waye ga baka ba a faɗa ana faɗa amma cikin hikima ko a je can a yi musu nasiha a gabansu akwai abin da in na faɗa shi gwamnati ya san da shi nake amma ku ba ku san da shi nake ba shi ya san da shi nake zai yi karatu in faɗi wani abu saƙo ne nake tura ma gwamnati amma ba ku ba za ku gane ba barantana ku ji haushin gwamnatin amma shi ya san saƙon akwai abin da zan faɗa kai da kake gabana za ka yi tsammanin da kai nake ba da kai nake ba shi wancan na nesa da shi nake wani abu zan faɗa shi na can nesa ya tsammanin da shi nake amma kai da kai nake kai da kake gabana amma ba na kallon ka baka san da kai nake ba ba za ka ma gane da kai nake ba amma fa da kai nake to dole mutum ya waye a harkar da'awa kuma babban abin da zai saka waye ya zamo kana kira ne zuwa ga Allah kawai shine wannan in ba a samu wannan ba ba za ka taɓa waye ba a harkar da'awa in ba a samu wannan ba ba za a taɓa wayewa ba ya zamo kana kira ne zuwa ga addinin Allah dan Allah to wannan shi zai saka waye amma ne kana kira ne don wata manufa can daban to ba za ka taɓa waye ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane malam ya ce dole sai mun yi riko da musulunci hatta a harkan da'awa hatta ta kumal milla har sai milla ta addini ta tsayu wa tastaqima al'umma al'ummar musulunci ta miƙe ta zama akan siratul mustaqim qawluhu wa kafa billahi shahida faɗarsa da yace kuma Allah ya isa ya zama mai shaida yace yaqulu ahli lugha malaman lugha suna cewa annal ba'a huna za'ida ba a nan za'ida ce ƙari ta zo a matsayin ƙari ne tana zuwa a matsayin ƙari litahsidin lafzi wal mubalaghati fil kifaya wannan ƙari a wajen malaman lugha amma mu a qur'ani ba wani ƙari kun gare ko duk abin da yazo akwai hikimar zuwansa amma su ƴan lugha sukan kira irin wannan bawun din a matsayin za'ida amma mu a musulunci tana da amfani shi yasa malai kawo amfani ta tana zuwa ne litahsidil litahsidil lafzi don kyautata lafazin don ta ne don ta kyautata lafazin ta sa lafazin ya yi daɗi yanzu mai yakwa a ce wa kafa Allahu shahidan a ce wa kafa billahi shahidu wane fi daɗi a lafazi wa kafa billahi amma ka ce wa kafa Allahu ba matsala wa kafa Allahu shahid amma ka ce wa kafa billahi kaga zai fi daɗi a lafazi to an kawo bawon ɗin litahsinin lafz sanawal mubarakati fil kifaya dan akai makura wajen nuna isauran ubangiji Allah ya isa to akai makura wajen nuna isar amma wa asluha asalinsa wa kafa Allahu shi ne asalin amma an kawo ba'un din ne li tahsilin lafz da a kyautata lafazin akwai kuma kai makura wajen nuna isarwar lafazin shahidan yace tamyizun ne muhawwalun anil fa'il tamyiz ne da aka hawwala shi daga fa'ili asalinsa fa'ili ne sai aka hawwala shi ya zama tamyizi yace li anna asluha domin asalinta wa kafat shahadatullah shaidar Allah ta isa kenan shahadatu kaga nan fa'il ne amma sai aka juya shi daga fa'il aka hawwala shi sai ya zama mai tamyizi wa kafa billahi shahida wannan akwai shi da yawa a larabci in ka ce hasunat ko in ka ce abin nan hasunta hulqan ka ce wa mutum hasunta hulqan me kake nufi hasuna hulqaka an gane ɗabi'unka sun yi kyau in ka cewa mutum sa'idta sabahan abinda kake nufi sa'ida sabahuka in ka cewa mutum tibta aishan me kake nufi taba aishuka tibta aishan aishan din nan tabizi ne amma muhawwalun anil fa'ili sana yana zama muhawwalun anil maf'ul kamar wa fajjarna al-arda uyunan wa fajjarna al-arda arda maf'ul bihi ne uyunan sai ya zama wato masdar ne ko tamyizi ne muhawwalun anil maf'uli bihi su zama ma'anansa wa fajjarna uyunal ardi wa fajjarna uyuna uyunal ardi mun bubbugo da idanuwan ƙasa a wata ce wa fajjarna al-arda sai muka bubbugo da ƙasa uyunan uyunan wannan abin nan tamyizi ne muhawwalun anil maf'ul wannan kuma tamyizi ne muhawwalun anil fa'il shi ba dai wannan abubuwa ne na larabci sai wanda yake da ido yake ganewa ya ce almu'allifu ja'a bil aya mawallafin littafin ya zo da ayar walau qala qa'ilun inda wani mai tambaya zai ce ma sababu ma sababu kafa billahi shahida menene sababin ma munasaba ma munasabatu kafa billahi shahidan me dangantakar kafa billahi shahidan liqawlihi da fadarsa li yuzhirahu ala dini kullihi me dangantaka tsakaninsu na ya ce wa kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama mai shaida kuma ta ce liyuzhirahu ala dini kulli me dangantakar su me alaka tsakaninsu qila za a ce al munasabatu zahira ai dangantakar a fili take li anna hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa yad'u an-nas saboda wannan annabin ya zo yana kiran mutane wa yaqulu yana cewa man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani dakhala an-nar duk wanda ya saba mun zai shiga wuta bukhari ya fitar da hadisin hadisin daga abi huraira da lafazin man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wa yaqulu bi lisanil hal to sai shi manzon yana faɗa da lisanil hal ba lisanil maqal ba man ata'ani salamtuhu duk wanda ya mun biyayya zan yi abin nan musalama sulhu da shi na zaman lafiya wa man ata'ani harabtuhu wanda kuma wa man asani harabtuhu wanda ya saba min kuma zan yake shi wa yuharibu an-nasa bi hadha ad-din sai zama yana yakar mutane da wannan addinin wa yastabihu dima'ahum wa amwalahum yana halatta jinainayensu da dukiyoyinsu wa nisa'ahum da matansu wa zuriyatahum da zuri'ansu wa huwa fi zalika mansurun mu'azzarun kuma sai ya zama shi a cikin wannan aikin da yake yi ana taimaka masa ana karfafa masa ghalibun ghairu maghlub mai rinjayi ne shi ba wanda ake rinjaya ba to fa hadha tamkinu wannan tabbatarwa lahu da Allah ya masa fil ardi aban kasa wannan tabbatarwa da Allah ya masa aban kasa ai tamkinullahi li rasulihi fil ardi wannan tabbatarwar da Allah yi wa manzansa a ban ƙasa shahadatu min Allah azza wa wannan shaida ce daga Allah wa kafa billahi shahidan ta tabbata ana Allah ya tabbatar da shi a ban ƙasa a matsayin wannan tabbatarwar shaida ce shahadatu min Allah azza wa fi'liyatun bi annahu sadiqun nan fi'liya akwai ta karshe takuri ne shahada ce fi'liyatun bi annahu sadiq a aikace Allah ya nuna cewa annabin nan mai gaskiya ne shi yasa Allah ya taimake shi wa anna dinahu haqqun kuma addinin sa gaskiya ne ya anna kullu man iftara ala Allah kadhiba domin duk wanda ya kirkira wa Allah ƙarya fa ma'aluhu al-khazlan wa zawal wal adam to makobar sa shine zai tabe ya gushe a rasa shi wanda ya kirkira wa Allah ƙarya yayi da'awar annabta yace wanzur ila alladhina idda'u an-nubuwa ka kalli waɗanda suka yi da'awar annabta ma za kana ma'aluhu menene makomar su ya kasance kulluhum talashu dukkaninsu za ka samu sun abinnan sun abinnan sun tarihinsu ya ɓace idmahallu kenan dukkaninsu sun sun disashe sun ɓace tarihinsu ya ɓace wani ma yan an faɗe shi suka ji baka taɓa jin sunan ba wa bala butlanu qawlihim lalacewar maganar su cewa su annabawa ne ya bayyana a fili kowa ya gane su wa hurrimu sawaba was-sadad aka haramta musu dacewa aka haramta musu wato as-sawab was-sadad aka, aka, aka haramta musu wato dacewa da daidai as-sawab din wasala duka da Hausa muna fassara shi da abu guda dacewa aka ce asaba ya dace sadda da shi da ka saita abu ya dace daidai to aka haramta musu dacewa walakin hazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhammadun alal aksi amma shi wannan annabi muhammadu zaka ga akasin wannan da'awatuhu ila al'an da'awarsa tana nan har yanzu walhamdulillahi baqiyah cikin godiyar Allah da'awar manzan Allah har yanzu tana nan wanzazziya wa nas'alullah an yusbitana wa iyyakum alaiha muna roƙon Allah ya tabbatar da mu da ku akan wannan da'awa ta manzan Allah da'awatuhu ila al'ana baqiya da'awar manzan Allah har zuwa yanzu wanzazziya ce wa ila an taquma as-sa'a kuma har ya zuwa alkiyama ta tsaya da'awar manzan Allah tabbatacciya ce sabitatur rasikha tabbatacciya ce kafaffiya يستباه بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم أنا هل التاوى da da'awar manzan Allah har zuwa yau jine na yin duk wanda ya fito na fito da ita daga cikin kafirai a kuma halatta dukiyoyinsu har yau duk wanda yace zai fito na fito da da'awar manzan Allah ya halatta a yake shi wa tusba nisa'uhum wa zurriyatuhum kuma ya halatta a ribace matansu da zuri'ansu a matsayin ganima har yau duk wanda ya fito yace zai fito na fito da da'awar manzo Allah ya halatta a yaƙe shi a zubar da jininsa a riba ce dukiyarsa a matsayin ganima hadhihi ash-shahadatu al-fi'liyya to wannan abin da Allah yayi na tabbatar da risalar manzo Allah ita ce shahada da Allah ya tabbatar masa a aikace wa kafa billahi shahidan ma akhazahu Allah wala fadahahu Allah bai kama manzon Allah ba wala fadahahu bai kunyata shi ba wala kadzabahu bai karyata shi ba sabanin sauran ولهذا جاءت بعد قوله shi yasa ta zo bayan faɗarsa liyusirahu ala addini kullihi domin ya rinjayar da shi akan addini dukkaninsa aka ce liyuzhirahu ala dini kulli yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida akan haka menene shaidar Allah shine ya tabbatar da wannan addinin har yanzu addini yana nan wanzaje manzo Allah ya yaki Allah ya bashi nasara risalansa tana nan tabbatacciya sabanin waɗanda suka yi da'awar manzanci wanda ba manzan Allah ba kamar musailamatul kazzab kamar al-aswadul ansi da sauransu zaka ga sun yi irin wannan da'awar ne na tsallake sunayensu a can baya ko wanzur ila ila ila ila allazina da'aw nubuwa madha kana ma'aluhum a annasu wa uhliku ko an manta da su an hallaka su ka musailamatul kazzab wal aswadul ansi tsallakewa ne dazu kamar musailamatul kazzab wal aswadul ansi kaga wa'annan duka sun yi da'awar annabta amma yanzu ina tarihin su yake sun zama khabaru kana wani ma wataƙila bai taɓa jin su ba bai taɓa jin wani aswadul ansi ko mai salmatul kazzab ba tarihin su ya ɓace ya dasa shi me yasa saboda da'awar su ta ƙarya ce Allah bai ba su shaida ba amma shi manzo Allah da yake da'awar sa ta gaskiya ce sai Allah ya kafa masa shaida shahada fi'iliya shaida a aikace ta hanyar tabbatar masa da addinin sa da kuma tabbatar masa da da'awar sa to wannan shine sharhin wannan gabar هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إن مكذو زي متاشي وأشهد أن لا إله إلا الله yake sharhi ne haka za mu ta bin abun a hankali insha Allah in yaje can gaba za a rika dan takaitawa ta fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله